Shekaru ashirin da hudu dai inda manzon nan ya faɗi san babu kamar da gare shi san san bai sun suna murna da gani na ɗan ta domin ya domin hanyar ba.
misali da cikin tsarin jerewa da dama dai sababuwar abin da ya kai kafin haifa kuma in ba da ya faru ranar babban asaba ta farko da cikin kansa ranar sha bakwai ko wajen asaba a ta musamman muka ne muka ne karatu muka ne musamman kuma da muke kuma tausayi dole shi ma in dai ba ranar maulidi ne ko kuma ba ranar wani kusa masu ranar kusa ba ko kuka yi tafsiri ko ba kun shi lokuta ko da na munasu da na munasu ne kamar na zaman maulidi da aka yi na al'arar da saba da kuma sauran kamar zama irin wannan manufai manufar guda ce shi ne isa da samun hadari saboda haka zai zama ko da karatun tafsiri a gare ya zama bangaren kamar mawuzi da ke gaban mu bai shafi shi a zama ba a ɗin kai amma dai karatun da ya zo a haka ba mun za su karatu shi ne zuwa kan wannan mawuzi wani wata mawuzi zan ce ne da amirin mumini ya faɗa ma abu zarar kifari wani mun fara karanta mu shekara za mu tsora ya ce ya abaza wa inna ka tazalta lillahi subhanahu fa haruj farju man tazaltara ya ce ya abaza kayi kayi fushi saboda Allah ke suwa ko ta saboda ka kai kaurace ladan wanda kai fushi domin sa innal qauma khafuka ala dunyakum wa khiftakum ala dinihim waɗannan mutane yana nufin su mawauta sun ji tsoron gare a kan addiniyar su kai kuma ka ji tsoron su a kan addinin ka ba ka rufi ainihin ma kafo kare to ka bar ma ka bar musu abin da suka ji tsoron ka a kai a hannun su ka duniya kare musu duniya su wa harun minhum bima hikka alai ka guje su da abin da ka ji tsoron su a kai wato kai kuma ka guje su don ka tsira da duniya yare musu duniya su guje mata guje da addini amma a wajen ku ila ma mana to me ya tsananin bukatar su da abin da ka ka hane su wato suna da matuƙar bukatar abin da ka hane su ka hana kare su da nama su kusa da kusan kare su da abin su dai da kaza zo kaza domin kyawun addinin su su kuma su suka tsoro za su rufe dole za su rufe to su kuma su bukata ne da wannan abin da ka kare su wa a gana ka amma mara kuma kai ka tuka ka nemi girman mara da mara ka kai kuma kawo da daga abin da suka hana wato duniya duniya da ka suka hana ka kuma kawo da daga ba da bukata da wannan duniya to wasu ta alamu manar rabi bukata kuma za ka sani waye mai ce riba ko wa zai ci riba ko wa ma'ana gobe kiyama ce wa zai ci waye ya ci riba tsakanin ƙungiyoyin والأكثر الصلاة والصلاة وأنا يقول لي يوم ما حسبت راسي مسح الصلاة نعم أنا يزوك أقول مصروف الدنيا حسنا ما هو كارف الدنيا حسنا وما هو بيع أكبر درجة أبو ذر والناس تشينا مسؤولي سجل والنسوي ولو أن السماوات والأرض والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم الله الذي على الأرض وهو منهما مخرجا da a ce sammai da ƙasa sun haɗu sun wani sun gani a kan bawa wato wani kina da yankin wato ka ce kunci kamar a ce kunci a ce ainihin wani tsoni na nauya ya ma kwarfafa ko da ke tsoni na ya kuma kwarfafa ma ai shi ke nan ba za a gani ko da bukatar ainihin duwatsu sun haɗu sun ba su na ce shi ba amma sun haɗu sun tsoro a kansa kamar wace kan kama da misali da kamar girgizar kasa da aka yi a ce a rinka ko gini ya rinka mai hawa hawa ya zama ana fito da mutane a kura mutum a yi zaman suna da rai amma kuma cin masu na da wahala sai an fara masa dole sai ce to ko da sannan da kasa za su gani a kan bawa to in dai in dai shi kawai Allah shi ba da Allah bai fara shi ba wannan shi na ga ainihin ayar da take cewa wa man yake da fa'ida bi an rubu ma'amala wa ko da bayan sa ne ya kawo ko Allah ya fisa masa wannan yana da mazallaci ne ga Allah zai ba da yake cewa kai kawai Allah ba ku Allah zai ba ka wala yi da suka illa kada wani abu maka ya baka unsi in ban da kasa wala yi bishiyan ka illa ba kada wani abu ba kada wani abu ya zama ya ya sa ka kaɗe shi wato kawo kawo ka yi ya zama ba shi ba shi tare da kai har kar ka kara wa shi ka zama ka kaka da ke sai sai sai ba a ko kare ya zama kariya ce ba ta kusa da kai har karo har kai ka kai zai kawo saboda duk fata da yawo wannan ya zama haka domin ki cewa shi a shi duka rabi ya kan yago wani bangare na magana a irin wannan saboda hikima da ke ciki mu kuma darasa da ke ciki ya dame amma wannan abu hikima sosai ba domin har a kai har kai mai bukatar kunsi ne a wasu lokacin su ɗaya ba wasu ɗaya ba su wa ba kasar shekara tare da masoyinka ana jin daɗin zama da shi ba ka son ko to ya zama wannan masoyi da kake so ka kasance tare da shi jiddarin ba ka son ya kuro wani ne wannan alhamdu to ya zama kuma in akwai ka aiki ka zama hawa na tare da shi kuma ka da abu to ya zama to wannan wanda ba ka tare da shi din ya zama ba ku ba ka bukatar shi sauran ma to falau kadirta duniya ku za a ko da ka tafi duniyar su da sun so ka da haka da duniyar su da a ce abuzar ya je ya nuna ya nuna shi ma dai ire-iren su masu bukatar duniya kamar yadda yanzu sun duba cewa wani gari ne aka fi samun dukiyoyi da kaza da kaza a ce a gari abuzar ya kamata ba shi gona saboda ka gani da ta ce ai ba ba sahabi mai tsantsini san gaskiya na kusa da annabi kila abu zo alifari sai ma kila ma a faɗi wata magana da aka ki faɗa a ce ai shi ne na farkon wanda ya musulunta a wajen maka kai shi ne ma da bakwai ba ma da wanda su su ya wuce a wurin da wanda su ya ma su ya wuce sani da sarsu amma da wuyar da su ce ya wuce ya wuce kawai saboda a wanda zai zama na kowa to amma dai da sun bashi waɗansu darajoji waɗanda aka ɓaɓɓoye na abuza wanda waɗansu a hadis daban-daban daban-daban daban-daban na wanda wanda aka warko suka inganta a littattafan mutane dangane da darajojin abubuwan suna nan kuma tsawon wato su amma nadirar ake ba su to da ce ka kaɗi duniyar su da sun soka walau karanta min la'amilu da kuma ka ka karanta ainihin karanta shi ne tsutsa wanda a kokar zane a ɗan da a ce karanta da kan da a ce ka ɗan ɓangaro wani abu daga cikin ita duniya ba ko ya maka abu ka ci ɗan ba ka ɗan amma a ɗan ɓangaro maka kai ma a ci tare da to ba wa da su amince ba ka zama sai ma an ce a yi ne da ce wannan wannan bangaren da ga dukkan alamu magana ce mai dan tsawo wanda amir mummini ne mabu zar a yayin da aka kore shi gari kuma sai aka yi sai aka yi shari'ar da ya koma da kan wannan to a wancan karan na ya karanta mana na abin da nake faɗa yanzu kusan na ina mai mita da na karanta ne tarjama ke cewa shi abu zar ɗin nan za mu fara da dangare shi wane ne shi kamar yana yau da zama ɗan ya kama ne amma bayan na ɗan yi da a ɗan gobe wani ne abu zar awal kafin mu zo kan magana mai tsawo kan ya aka yi aka kore shi aka kore shi daga gari don yana da yana yana bai ishe ka kawai ka san cewa shi sahabi ne cikin sabon annabi tun akwai sahabbai da yawa yana da wata yana da wani matsayi na musamman a cikin sahabban annabi a wancan karin ba zan mai abubuwan da faɗa ba mun kawo ruwaya wanda aka samu a wurin kafi da kuma kafi din ma dangane da ruwa mai tsawo dangane da yadda abubakar ya ya musulunta an ce in in rage kai na faɗa ma gonce na karanto ne kawai yadda waya saboda ka da alƙawarin su in kike karanta ruwa ya daban daban zai ga alƙari da rage rage wani ya a wani ya kawo wani ɓangare ya kawo wani jami wani ya kawo wani jami da kuka zo da kanka sai ka tattara ruwayoyi za ka sami jimla magana ba waya ɗaya ba amma ruwaya ɗaya karanta ka kawo wanda ya nuna cewa shi abubakar da fari yana zaune yana zaune a shi da kifari kanun kifar mutane kabila ce waɗanda sun suna hanyar da su sha ma'amar kwarisha su kan su ke sha kuma tattare ne wurin ta hanyar su an ce su mutanen kifar kan kamar da labari an ce amma cewa suna da yawan tara matafiya su yi masu fashi wanda a lokacin su a jaririyar larabawa shi fashi ba wani ba fashi ba su ke ce shi kamar business tamamin kamar yadda ake yanzu yanzu yan manya-manyan yan fashe su ne manya-manyan dattawa wanda ake girma masu a ƙasa amma fashe su ne hata fashe mu zai sa da duka su zai fashe su ya fashe mu kuma a ce ya yi ne shi ne su gaba ƙasa ko da kuma wannan amuro ba amuro ba sababan ya sashi mulki ne ko ya sashi duk ba dai an ga gobar ne bari kaga ko kuma ya yi fashin kura ya ce ya ci zafi ba dai fashi ba yanzu zamanin ma gaske magana shi ne zamani ne mulki yan fashi a zamanin can ma jahiliyan farko shi ma zamanin mulki yan fashi dan fashi zai dawo ne yana kuci da kayan fashin yana kuci kawai yana yana tafiyar da kafokashi ga rafuwan da ya tattaro ko da wata yana mallaka a ce kai kai ka gama ya ya kai ce a ba wata ƙata za ta daga indiya ta ɗauko ta ce indiya ce kai ka ɗaya indiya su ce kuma sun kai guda musu ta taura ba su ce kuma abu ka wata rukar su ya kira biki sosai a kyashe gari a kewarsa a ce mutum hamsin ya tarwatsa sai da ya kashe mutum goma daga cikin su arba'in suka ga za su mutu suka mutu kun ga ayar da ke su to ai sai an biki a zaman a zaliliya shi ba wani abu ne gazu ma su kashe ba shi mashi kashe gazu an ce da zai ba ya ga ya kake gani shi sai ba na je gazo ba ga wannan kudin da aka sami wani sadaki wani abin nan ko jarin ya ka zai aure saboda ne ya ce a ce za ka yi ƙara tambayar sadaki na ba ƙara ta yi gazo ba sai shi aiki na yi gazo sai je ɗan gazo ya zo da ɗan rafu ma ka da sauran a cikin wannan ƙorafi an tsara an yi an tsara an yi mishi ƙare-ƙaren labaruka amma an nuna cewa an tsara an mashi an sa mashi sadaki mai yawan gaske kuma sai kawai ya gausa ya je gazo ya dawo da ya zo da wannan dukiyoyi an ce ainihin wannan ban sani ba ko ta ko da gaske ne ko kuma da ƙara-ƙaran masu ƙari sun nuna cewa da ya je ga irin wasu rakuma da wasu ne ne irin wannan irin cikin wanda aka sauka musu don an musu sa masa wannan sadaki ne don ya kasa aura to sai ya ji kawai ya kori na kiyaye ya tattara irin da sai suka aka aka aka rusu aka ga an gama sarkin paris cewa ga wani wani farawo ya fa ya kori makiyayansa ya tattara wasu ya tattara garke garke a rako da shara to shi ne nan sai shi a kamo shi a tura a tsakarawa suka je suka rin nan na doshi da sarkoki da yake ana cewa shi jarumi aka zo da shi ya ce me yasa ya wannan aiki ya ce shi ba wani abu ya kama ya da ya zo ko da ke muna kamar wannan ba gaskiya ba da ɗan ƙarin shi ya ce shi da ya sama ya da ya zo saboda girmama sarki ne wanda ko waɗannan sauƙoƙin ba wani abu ne ba da zai sa su dole ya ce karga sai ki shi dofa za ku ga su ake kawo su karga ai sai girma ake shi an tsoro ne sa ɗaya ce to ai sai ce ma a bashi waɗannan gasi gasi to shi ke rikotar duniya shi ne kuma kusa amma da abin abin da ya nuna cewa a lokacin su kakan je kawai da kai gazo ne idan ka biya bukata kuma an ce kamar shi ma wannan sai su masa waye wanda daga baya kuma kulai shi ma a kan da ɗan sarari shi ma sai da ɗan taɓa gaba gano su ke shirin wato kamar gano kamar ka kai yaƙi yaƙi ne ko za ka ce kai yaƙi a ce har da za a wani wani abin da ne ma ta na kan gina wa kan haka ya ce ai gano ya samu zuciya mai yawan wasu so ba fashi suke shi fashi ba na faɗa ga ganin su jarumai ne suke fashi a lokacin su jarumawa ke fashi abin kirki ne kamar abin da kawo da su mutanen abubuwan sun shahara da tsara aiki don abuzar da kasance yana a cikin su yana kiwon a wajen sa bai taba yin gazo ba bai ko koma ga ba yake ko bai shiga shi a cikin ba to sai zama na ainihin wata rana yana kiwo sai ga kura ta zo tana neman ta dauki akuya sai ya kore ta ta dama ta kore ta goye kore ta ta zo ta dawo ta baya kore ta ta yi ya ce kila ta ganin kurar azal na irin kira ita kuma sai ta magana da ce akwai azalin azalumai irin kurai wanda Allah ya aiko annabi a cikinsu suka tare ka shi suka zage shi sai shi ya ce ai na ya ce a maka ya sai ya zaɓe shi ya ce to ai ba kawai da zalin kama ne amma zai kiyaye ne a waje ne sai ta ce zan maka gani to sai ya kama hanya ya je ya musulunta ya dawo ya samu kura ta tsare masa awakinsa har ma ya ba ta lada ta daga wata awaki har ta yau zaka da tashi ba gano da yi ba ya ba ta ne to shi ne kisan abu zar da muka karanta akwai a ruwayan imam jafar sadiq alaihi salam cikin kafi wanda ya nuna ya shigo gari ya zauna ya ji da ta suna tattauna wasu kayan cewa majority musulmi aka suka faɗa ko haka ne majority agalabi aka suka faɗa to sai mun shi gaskiya ka duba mana akwai yan kiyasan gane gaskiya da karya in abu ka zo muka sa a ma'aunin gane karya da gaskiya muka sa ma'aunin muka ga cewa karya ne yana na amini fale kuma jama'a majority su ce a kai domin shi gaskiya ko kuma ya dade ana yi domin shi gaskiya ba a sanin gaskiya da yawan mabiya ba a sanin gaskiya da dadewa ana yi ana sanin gaskiya da karya da ma'auni akwai nizani wanda ke tantance karya da gaskiya don Allah ta ya cewa ya saukar da littafi da gaskiya da kuma nizani kuma da yawan masu fasara sun ce nizan din nizanin din nan shi ne haka da nizanin akal ko ba kuwa ne mutane wasu an ce akal ba sa gane akal sun ɗauka zauk ne akal wata abin da zan suke so shi ne akal ba abin da zan ke so ne akal hankali ba abin da zan ke so ba ne zauk test wato da ingilishi ɗanɗano ɗanɗano ya bambanta tsakanin wani da wani sha'awan wani da sha'awan wani da bari idan aka barbada kishi da abinci wani ya ɗanɗana sai ce da kishi wani sai ce kishi da yawa haka sukari wani sai ce sukarin ya yi wani sai ce ya yi yawa to ko ke wani ce wannan wannan launin yana da kyau ce ko ba san wannan launin zauka ke ba tare da to ba da zauka take gane ta kariya da gaskiya ba domin test da preference na mutum ingilishi za ɗanɗano da zaɓi yana bambanta tsakanin mutum da mutum kowa ne da irin nasa to ba su ne da ba da kau ake gane gaskiya ba ana tattalin shi a ce kai wannan yana da wannan ɗanɗana ka ce da daɗi ka ce a da daɗi wannan da daɗi na majority sun ce da daɗi saboda haka da daɗi ba da wani ake gane ba akwai kiyasai ne ba zauk ne ba ba test ba da zauk ne ake gane ba akal yana da mizani yana da ma'aunan da ake auna a tantance in aka haɗa biyu da biyu zai ba kawo wannan biyu da biyu aka haɗa haɗa ya zama ya zama hudu zan tambaye ku biyu a tara da biyu ya zama nawa to wannan amsan biyu a tara da biyu ya zama hudu lissafin musulunci ne ko na kirista ne ko na yahudi ko na maguzawa ne biyu a tara da biyu wajen mawaguje nawa ne wajen kirista nawa ne wajen musulmi ba akal kenan gaskiya ne a wajen kowa ta saka na ake gane ta wannan miki a ne ake gane abin da ya zama daidai ba wai abin da za ka kowa to in aka in aka tantance a yana sai aka in aka zo aka sa miki a sai in sa wani wanda wanda baya da gaskiya yana jin tsoron a sa wa'annan ma'aura yanzu da za ka ga yana faɗa duniya ta sai an samu aunin za a ce na sa ba daidai ba ne shi da kansa zai yi ko hukunci to haka ne mutum da ya mutumin da ya zo da wani shi kai wani fankan koyon abu kamar ya zo da bugun wani ya zo da buhu mai nauyi wani kuma ya zo da buhun wani abu yayi ya tattara aka ce a sa a sikiri zai yadda ya san ba nauyi ya ce ba gari ya cika ya cika wuri ya ce a ba mun ce mene ne ya cika wuri ba a dora a sikiri ce ba a dora ba duk ba mai wako a shan rashin sikirin uban ku yanzu da zai yanzu zai ce a yi ba ɗari saboda ya san kafin da aka auna a sikiri ya san nasa bai yi saboda yanzu nan zai fara faɗa in ka mutum yana faɗa baya da gaskiya ne in ka kuma yana jin tsoron a sa hankali baya da gaskiya ne to shi kenan ne muna magana abubuwan yanzu zan ga wani ɗan tambayoyi kaɗan kashin lokaci dangane da shi al'amarin abubuwan nan akwai darajojin suna da yawan gaske darajojin sakaimaci ne abubuwa wanda ruwayoyi daban-daban suka zo ba sun bi sun bi ƙarfin a ƙilin da ƙilin da su ya ishe ka ya ishe shi abuzar farara cewa kimantan sa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da kasancewarsa daga cikin zaɓaɓɓun sahabbansa kuma wanda ya bi kamar martaban mutane kamar su salman alfarisi ke wanda wanda wanda su suka dake tare da annabi a kan abin da annabi ya basu a kai har irin su wanda a munajara ake faɗa sunan su abu zarar buhari salman al-farisi ammar bin yasar da nikdar bin haus mutum hudu wanda lokacin da duk mutane suka suka juya baya kalmar rita da wasu karfi su mutu aka ce an ce mutane sun yi rita sai su domin kalmar rita akwai ta da ma'ana na duka akwai mata da ma'ana mustalaha a wani fari ma'anar da na lokaci ne juya baya kamar ya yi rarrabe na amurin manyan dalilin ku koyar da dalilin an dini ba sau bayan Allah ku kawo ba a hakikanin magana bayan nan sun wanda ya fita musulunci ya zama kalibi a'a yana ya biya ba addinin baya duk da abin da shi juye baya shi ne shi ne rika a lokacin saboda haka ko da aka ce mutane sun yi rika bayan annabi ba anan ko sun kowa musu kai sun kowa suna kwakwa goma ta bai aisha abin da ake nufi sun ji sun duwa sai ya kalli mabiya sai mutum hudu za su tsaya a kan wasu alwasiya annabi wanda wannan magana tana ma wasu nauyi suna surutu suna yawan surutu kuma kan da tun da ba fara iya na kada kada ai shi a sun ce ai shi ta to amma abin da ba su lura ba shi wannan wannan akwai shi a cikin ruwayar sunna akwai umurul ni'am umurul ni'am a cikin sahihul bukhari wanda ya ce a yayin a ruwaya ne ya inganta a cikin sahihul bukhari cewa mala'iku za su su kowar waɗansu jama'a daga sabon annabi kada da kora masu ya ce manzo Allah sai sai sai ya miƙe ya ce ashabi ashabi sai a ce sai a ce da ni baka san abin da suka haka sabaya sai sai sai sai sai in bar sai a bar ni a cikin umalin na'a umalin na'a ko ma yi ni am ko kuma umalin na'am abin da yake nufi shine idan masu tafiya da garki suka yada zango in za su tashi da garken su yi gaba akan sami waɗansu ƙwarori ba su da lafiya wanda ke ɗaukar su ba zai yi ba jiran su su warke ko ba zai ba akan ba su sai a tattara musu ciyawa kusa da su a taka musu idan sun warke sun rayu sai su zama dabbobin gashi kawai idan kuma sun mutu shi ke in wani matafi ya zo ya ci karo da bayar bukatar nama ma ba ba wani damuwani da dai su makiyaya sun tafi sun bashi so ake cin sa kumalin ni'am yanzu tun da ake ɗaukan shanu a yi lagos wasu a kwasu a motoci musamman daga wajen babban da yobe a wani ake da su akwai zangonnin direbobi gaskiya da zangonni irin su kwanar tambora da mararraban jos da duka da bando gai da ire-iren wa'annan idan suka yada zango a motocin nan nasu suka kwana don suka tashi akan sami saniya ɗaya kudu su mutu na mararraban jos an ce in suka tashi din nan suka bi hanyar wando to suka niyar da musa da ko wasu mutane suka je su yanka musu din su kai kasuwa suna sayar kuma ma'aikatan kiyaye lafiya suna sai don har suka karɓo wani abu to ce nawa aka samu su ce ɗaya ne to ce a guda biyu da lakin kwamunan sai ya zo ya yanka ma kadunawa to waɗannan su ne kuma da na na wani lalle wani abu da sannan ne akan hanyar suna wurgar da su to galiba yakan zama in har aka sami umarin na ga aroni ne ba a samun garki ya zauna za a tashi a sami guda ishirin ba su da zafi galiba ƙwarori ne wanda ake da yawa ko ya zama ko biyu uku uku in ya in ya kai bakwai ya yi tsanani to sai ga shi manzo Allah ya ce fa udurar fa udurar ka fi umalin ni'a sai a kyale ne cikin umalin ni'a sun sa ba su a koro a bar cikin gudan umalin ni'a umalin ni'a kuma ƙwarori ne bayan na ce ashabi ashabi wannan hadisin suna turanci sa ne amma wasu suka dawo suka ce aka bau wai ba san bai ne ko wasu da suka zo daga baya su zaɓe kullum kullum kullum ban ahal jan shi annabi ya ce ashabi ashabi a ce ba ka san abin da suka haddasa ba bayan ka me wannan ilimi ne kuma sun haddasa wani abu ne na ko saboda aka kore su daga koran to kuma da ta ya nuna dai ƙwarori ne saboda ka kuma da yadda ne mimini da yana cewa an ce an yi rinda da bayan manzo Allah sai ƙwarori rinda mu na farko ba matsala an kalma ce ta nuna da ta hadin aisha ana nufin barin wasiya za ta yi ba ta ta musulunci ba a ce bayan an da sun fita musulunci ba a da ake ba suka koma suna bautan goma ta a amma annabi ya yi wasiya ya yi an sani da ya yi biya ba to wannan wannan abu na yin nan da shirin shi ya kawo abin ɓaro-ɓaro na wani ne ɗan zazzariya ya ɗan zazzariya saboda ainihin mutane da za su karɓe shi ba san gwada za su ji abin yi musu na wuri ba amma gaskiya magana kuma da ina kamar ba sai ba za ka ga shi kuma abin da yake da kwaro ne kuma ba ka da iko ka ce mana ba abin da yake da ba ka ce mana ba abin da yake da ba kuma da kake ce mana cewa maza Allah ba ya lalace ko kuma ba abin da yake rufi ya fara ba ya ce ashabi ashabi ka ce ba ashabi ba ashabi ashabi ya ce sai ne ke ce ashabi ashabi sai a ce da ni ba ka san abin da suka yada sa bayan wannan yana da zuwa ne ke mutane ne da ya san su suwa da dawa da wanda suke tare da shi su ne aka zo ana kowa to tambaya kora da kora bayan da ta addini hashin ba hari duk da ba zai kira su abu jihar da abu lahab da wani ibn kubira sauransu da shi musu asabi a duk ba su amfani da zai kuma ba zai kira mai da bai san su wanda suka suka musulunta daga baya ya ce musu asali wani wanda suka fahimce shi ne yana da rai suka yi imani da shi suka bi shi yana da rai aka ce ba ka sake abin da kaga lokacin ba ka sake abin da suka haddasa bayan ka cikin irin wannan kuma bayan bayan Uhud da ya ce ya yi magana da waɗanda aka kashe a Uhud ya ce ku ne muku shaida akan imanin wani ya ce to mu fa ya rasu da Allah kuma mun imani da abin da suka imani muna sa Allah kamar da shi ya ce ku ba su abin da za ku fata ba ba ya to ka ba mai da wancan da yake cewa ashabi ashabi aka ce da ba ka san abin da suka haddasa ba ba ya to me ya ce ka faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ma hakallatul gabara wala qadalatul hatara على ذي لهجة أصدق من أبي ذر wannan kalma kalmomi da kalmar da Allah ne ba Abu Dhar da kalmomi masu hikima wato a dallatin a kallatin gabra da a dallatin hadra wato kamgina ne da lujurar ƙasa wato kamar a ce rana ba ta taɓa dukan wani doro na ƙasa ko kuma itatuwa suka yi inuwa ga doron wani ƙasa wani wanda wani matafiye bi ta kai kenan wanda yake lura haja wato mai magana mai magana da harshe ya kai kalmin wanda ya fi abubuwar gaskiya don haka ne ma aka ce akwai lokacin da abubuwar wani ruwa ya zan zan karanta wani yana da wanda ainihin da wannan amirin muni ya shaida a kan gaskiyar abubuwan a kan wani abu da ya faɗa duk mutane suka musu da mashi suka ce ba za a ce maza Allah ya fara ka fice ba abubuwan ɗin da maza Allah ya ce ma a kallatar kafarat wala a kallatar haka ala zila hajjar asdabu min abiyuwa zai lahaja lahaja shi ne kalma wani ba magana wato mai ladabi mai furuci wani mai furuci da baki ba a sami mai gaskiyar abubuwar ba a wanda ya taka ruwan kasa wannan wannan kamar mu balaga ne of course bayan nan da wani kin har da shi annabi tun shi ba kai kuma ba ta da ne faɗa ba ai ba ana da saka ba yana da a ainihin in kaji ya ce maka annabi ya faɗa laifin abin da ya faɗa ne duba zan can maka karya wannan ya ya wanke abubuwan akan cewa duk abin da abubuwan da ya gaya mana mun tabbatar gaskiya ne tun da da wannan mulki da manzo Allah ya sa haka da ya miƙe mun manna manna bayan sa da Ka'aba ya ce ni ne na bakwai musulunta mun san shi ne na bakwai da ya gaya mana shi da farko din mun san da gaskiya Allah ba shi in kayi da wannan da wannan ka ba su a cikin owa ne sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam فضل الله لماذا فضلكم الله بهذا؟ وسعره aka tambaya ne bayan da an maza aka kai wannan kace menene Allah ya yi da shi da wannan biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da an yace da annahu kana yufaddilu ali akhi akhi rasulillahi qawala wa lahu fi kulli al-ahwali madaha wa la sha'anihi wa adai shani'a wa la awliya'ihi wa ahba'ihi waliya سوف يجعله الله في الجنان من أبرار سكانها يعلمه ما لا يقرأ عدد ما لا يقرأ عدده إلا الله من وصائفها وجرمانها وودانها wannan hadisi na cikin wannan shi bihar ya kawo kuma bihar na tana cikin tafsirin imam al-askari ya kawo da aka tambayi a da dami wannan ma a kallar su gabara a wa'azar su hantara in ka faɗa har sauran mutane sosai amma da aka tambayi su ko ci kwan magana ba ta yan tambayi annabi me yasa Allah ya ba shi wannan zubi ya kuma yi bayani ko wannan ba ba shi Allah ya rasa wannan a cikin tafsirin Imam al-Askari akwai an tambayi manzon Allah da me yasa ne wannan bibi ko sai ce gashi na farko ya annabu kana yi kwatar ali ali aki rasulullah awwala awwala saboda ya kasance yana bibita ali dan umar zan allah awwalan ali wata a zan duk a zancen sa duka a zan mutum zace daga manzan allah sai kuma yana faɗa ƙwarewar sannan kuma wadda kuki kundin awali madaha kuma shi abuzar kenan lahu ga adadin fi kullum awali a dukkan aloli shi madahan la'ali kuma wani shani'ihi wa ada'i shani'a ga maƙiyan ali da masu gaba da ali shi kuma shi shi kuma abuzar dinnan shari'a ne da ne in ya sami shari'a ali ko ko shari'a in in in abuzar ya ga makiyin ali me yake masa wani auliya ihi wa ahibaihi muwaliya ga masoyan ali da masu bin ali to shi kuma masoyinsu in ya ga mai son ali da yake masa a ji fahimta inda ainihin ake ba da mutane da dama ke ka so masoyin ali ka yi maka yi ali wani wani wannan ya yi mutum girma bai san gane ba to wani ce mishi manzo Allah ka so masoyin manzo Allah ka yi maka yi manzo Allah wasu mutane suna son masoya annabi kuma a lokaci guda suna son makiya annabi zai yi abin da suke yi da wani yana cin hannu kamar kuma sun suna sashi ka yi kai da su ce ainihin zai wannan ba zai taɓa yawa saboda babban mutum to a kan kaji kaji abin da ya ma annabi kaji kaji kaji abin da ya yi to an ji na mutum da yawan shi babban mutum ne kasance da Allah ta'ala ya girma wani abu da wani kaji ba abin da ya ma annabi ba a wasu alamar su duk suna son shi to ba haka ake yi ba in mutum ba ya sa annabi mu ba mu son boys. Lazim ne ka so musu annabi ka ƙi maƙiyin annabi. To in an gane wannan. To wajibi ne ka so musu yin alika ki maƙiyin annabi. Da son da wannan son da kai ma annabi. Da hadisin mun kurtu maulafa. domin kuntu ana da biyu da kuma ana al'ada mazala ki Allah kuma waliman wala wa aliman adam wansur man nasarahu wa qabul man adar da wannan ya ishe ka dole wa nan abin shi da zaka ma'anar shi zaka ma'ana ba to haka to shi Abu Zar hali da auliya ihi wa ahibba ihi wariya sannan kuma sai manzo Allah ce sauka ya alhullahu fil jinani min afdal sukani Allah zai sa shi aljanna daga mafi fitan mazaunan aljanna din magarba ta karatu ko an agogo na ya ce ko ban canza agogo na lokacin Lagos na bai zan canza a lokacin Zaria yanzu a zo magarba ta yi ko ko ba ta yi ba zai yi magariba take yi a ba lokaci ne ke tambaya ba yanzu da nawa ne magariba shi da zarabi da nufi uku ba yanzu zai ai daidai wannan lokacin ke to shi kenan magariba ta yi ke to yanzu shi kenan wannan hadisin da shi zan kara magana to ya ce to zan Allah ta'ala zai sanya shi a aljanna a mafi fitan مزور مزور يحرمه ما لا يعرف عدده من من من الا الله من مصائبها وجرمانها والغالي وانا راس مس بيجمع على الجنة دي شيء ابو ذر كده wato ma'adadin da Allah kaɗai ya san yawansu ne na wasa'ib wasifa ita ce wanda ake ce mata bayan ake ce mace wanda take baiwar mutum wasifa kenan tana hidimomi a gida kuma halal ne su kusa da girma da su kuma yara ne da suke gidan mana makalar masu hidimomi da kuma wulga ne a yau ta su girma na wulga wato wanda za su yi abuzar hidimomi na bayi da kwayoyi wasifa don su yau bayi da girma daidai amma halitta ne wanda Allah ya kasa aljanna suka ma yan aljanna ya girma wanda Allah kaɗai ya san adadin su wanda za su yi abuzar to har wala kuma an samu ruwaya daga alibin ibrahim daga imam sadiq alayhi salam ya ce nazara fi qawlihi ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula a cikin surat kahf yace na fi abi dharr wal miqdad wa salman wa afa dangane da wa'annan hudu ne wannan ayat من الذين امنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس فابو سعد سعد ذكرهم ان شاء الله تعالى na akwai wani hadisi wanda cikin kafi ya kawo da isnadinsa ya ce mai ruwaya mai suna shi aifan akarar kofi zuwa hudu ya ce na ce mabi abdullahi alaihi salam wani abu da aka yi ruwaitowa daga abu zarar zai rafa ya ce abubuwa uku mutane suna kiɗin su ne ko ina sau in ji abokan ya ce a tsarafin yanzu da hannu su an ƙoƙi ba in ji abokan abubuwa uku mutane ba sau su ne ko ina sau na ɗaya ce ohibbul maut in ji abokan ohibbul maut ohibbul fat'ar ohibbul bala ina son mutuwa ina son talauci ina son bala'i to shi ke nan a shi abu zarwai ya ta tsarwai na ce hakan sai abu abu ya ce inna hada laisa alama tsarauna ya ce a tsarwauna ya ce a ba haka ba ne ya abu abu ya ce imam tsari kana da tashi mutane ba su gane abin da abu zarwai ke su sun ɗauka wa'annan wa'annan abubuwan da ainihin da ma'anar su ce sai ya fasara ma'anar shi innama أن الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله. Kaji ma'ana ke. Wato, abin da yake nufi shi ne mutuwa a ɗan Allah ta fi shiruwa gare ni fiye da rayuwa a samun Shi ne na fi ina son mutuwa. Ba yana son mutu ba kawai. Ai ba ma'ana ka ce, ai na son mutu kawai. Ba zai zama abin kirki. wato mutuwa a ɗan Allah ta fi tsoron da rai fiye da rayuwa a sabon Allah wannan da yake wal bala'u ila hadin la yahabu ilayya min as-sihhati bi ma'siyati bala'i a ɗan Allah ya fi bala'i shine ya sa maka musuwa kamar ciwo masa ya fi tsoron gare mu fiye da lafiya a sabon Allah wal fadlu fi ta'ati la yahabu ilayya min al-jinabi ma'siyati Allah domin abin da abokan da ke ce na ke kuma wadata talauci ne fata talauci a kan Allah ya fi soyayya gare ni fiye da wadata a sabon Allah ba yana son ya mutu ne ya ciwo ya talauce ba ke son wayannan ba yana iya wato kun ga wannan tsadin da tsakanin lokacin Abu Zar da lokacin Imam Sadiq da tazara mai yawa amma kaga mutane za a ga rawaito ba su gane ba sai Imam Sadiq ya ce ba ai ga abin da yake ba yana nufin mujar da yana son mutuwa da talauci da ciwo ba ne a'a yana duk da nufin cewa ya mutu a ɗan lafiya rayu a sabon Allah ya kuma talauci a ɗan lafiya wada a sabon Allah ya kuma zauna da lafiya a sabon Allah a ya zauna da ciwo a ran sabon Allah gara shi da lafiya su zama da ciwo a ɗan Allah ya fi zama da lafiya a sabon Allah وصلى الله على محمد وعلى اله
Thank you.